أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala mai kowa mai komi mai iko a bisa dukkan komi Allah dai sake ba mu damar ci gaba da wannan karatunmu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a nan unguwar gawan katare da magaran a nan Nijar. muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abinda za mu faɗi Allah ta albarka a cikin shi. Idan bu manta ba yau muna biyar da watan safar, shekara ta dubu rabi'ul awwal afwan, biyar da watan rabi'ul awwal, shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in hijira annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda shi ya daidai da sha uku da watan nawa, watan goma sha ɗaya. shekara ta takwas miladiya muna cikin wannan sura mai tarin albarka wadda ake cema suratu taha suratu taha a satin da ya huce mun tsaya akan aya akan aya ta ɗari da nawa akan aya ta ɗari da ashirin da bakwai yau za mu tashi kan aya ta ɗari da ashirin da takwas insha Allah duba da kyau kan aya ta ɗari da ashirin da bakwai muka tsaya za mu tashi yau kan aya ta 128 insha Allah a falam ya hadi lahum.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم أفلم يهد لهم كما لكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي
bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wanda ya yi tir wanda ya kau da kai daga ambatan shi daga bin hakamul Qur'an za a tada shi ranar kiyama yana makaho makafan lahira kuma Allah zai ba shi damar ya tambaya ya ce rabbi lima hasharta ni a'ama wa qad kuntu basira ya ubangiji me yasa aka tada ni makaho alhali a duniya ina gani Allah ya ba shi amsa saboda Allah baya zalunta kowa kuma zai ba kowa izini hujja ya faɗi a kame hujjar shi hujjar shi abin da ya kai shi wuta ko abin da ya kai shi aljanna haka al'amarin yake tahiya kadalika atatka ayatuna fa nasitaha haka ayoyinmu suka zo maka fa nasitaha ay fataraktaha kabarta da gangam sai Allah ya ce wa kadalika al-yawma tunsa haka kai ma yau za a barka da gangam a manta da kai ba mantuwa bace ba a tunsa an manta ne da kai da gangan domin ba ka yi ba aikin kirki a lahira. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, bayan mun yi bayanin wannan Allah da ya nuna mana yadda yake tattanza ayoyin shi, sai Allah ya ce, afalam ya hadi lahum, shin wai mutane, afalam ya hadi lahum, shin wai shirya ba ta iso musu ba, labari bai iso musu ba, kam an halaka na ƙablahun min alƙurun, kam an halaka na ƙablahun min alƙurun, nawa nawa muka hallaka in ji Allah nawa aka hallaka nawa suka yi butulci suka saba ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya gama da su shin baka taba jin labarin wannan ba a tarihin da ka sani a labarun duniya da kake ji gaba daya baka taba ji ba Allah ya aiko wani annabi sunan shi annabi Nuhu zuwa gurin wasu mutane sun butulce shekara dubu ba hamsin yana kiransu sun ki bauta Allah Allah ya halakar da su baka taba ji wani labari ba baka taba ji ba ka taba ji ko baka taba ji ba afalam ya hadi lahum hin labari bai tarar da su ba insha Allah kam ahalakana min alqurun nawa nawa muka halakar da tun gabanin su yamshuna fi masakinihim suna tahiya a sassan su suna ganin guraren kaga anan gurin annabi nuhu da Allah ya aiko shi shekara 50 yayi ta kira yayi ta kira yayi ta kira suka butulce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya halakar da su aka umurci lokacin falamma asafu nabtaqamna minhum lokacin da suka cika al'amarin nasu suka kai matuƙa Allah ya ce muka musu kamu kowane mutane ta buga akan kowane mutane Allah ya umarci ƙasa ta kullo duk idan ruwan da yake sam- ƙasa sama ta zubo duk ruwan da yake sama Allah kuma ya ba annabi Nuhu ya ba shi hikima ya ɗauki mutane wanda suka yi imani da su a cikin jirgin ruwa Allah yake cewa bismillahi majriha wa mursaha وقال inna rabbi الكفار بسم الله مجريها ومرسيها kun ji tahiyar سبيل غفور رحيم tahiyar jirgin ruwa annabi Nuhu bismillahi da tahiyarta da kwanarta da burkinta bismillahi sai ta yi kwana. bismillahi sai ta tsaya bismillahi da Allah yana tserar da kahurai da ba su cika ba Allah da zunubi da Allah ya iya musu wata rahama a wannan lokacin da azabar Allah ta zo da Allah ya tserar da ɗan annabi Nuhu na cikin shi ɗan shi na cikin shi shi yasa jama'a ko da yaushe muke cewa jingina ga babban rumbu ba ta hudda yunwa sai kai Allah babu ruwan shi da cewa kai babanka malami ne Allah babu ruwan shi da cewa kai ɗanka babban saƙi ne mai tsoron Allah. Allah ba ruwan shi da cewa ke mijinki ya san Allah, ko ke mijinki malami ne, ko ke mijinki babba ne a- a- ya ya san karatu. Kowa ya yi, faman ya amal misiƙala zarratin khairan yara, waman ya amal misiƙala zarratin sharran yara. Duk wanda ya aiki kwatankwacin zarra na alheri sai ya gan shi in ji Allah.
الله أكبر duk wanda ya aiki kwatankwacin zarra ka san zarra wani abu ne dan kankanta shi wanda idanuwa ba su ganin shi domin a idanuwan mu akwai wata kwakwanya da aka sa kuma ni'ima ce a gare mu da za a yane mu mu kwakwanya da mun ga abubuwa da yawa da suke mahalukat da suke rayuwa tare da mu to amma sa mu wannan kwakwanyan da rahama ce a gare mu sassa kalau ka tashi an yaye ma kwakwanya kaga wani aljani da kafa ɗaya yana ɗan kaka ka wani lahiya a ran nan ka ga wani da ido ɗaya a goshi ko ka ga wani hannun a tsakar kai yana balbale balbale a kai kaka ka wani lahiya a ran nan ashe rihe mu su yi rayuwarsu mu yi tamu ni'ima ce ni'ima ce wadda take ita ce to irin wannan ne Allah subhanahu wa ta'ala yake yake gaya mana a cikin alkur'ani annabi nuhu yana kiran ɗan shi ya bunayyar kan ma'ana ابنه وكان في ماضي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين kala قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء kala قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم wahala وحال بينهما الموج فكان من المغرقين
la haula wala quwwata illa billah ku duba yadda aka yi da ɗan shi na cikin shi jirgin ruwa tana tahiya nuhu yana yaɗa na irkab ba'ana zo shiga zo shiga zo shiga mu tahi ashe ɗan ka- kahuri ne da ƙarshe Allah yake gaya mai yake cewa innahu amalun ghairu salih قال أي كنيز.
إنه ليس أم- min ahlik ليس من أهلك innahu إنه amalun عمل صالح innahu amalun ghairu salih إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين a gulguje tarihin annabi Nuhu wanda Allah yake tambayar mu anan labari bai zo musu ba na irin wannan yanayi a duniya yayi kiran shi yazo yace sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma ai zan tsere bisa jutsun wancan ya ishe ni daga ruwa annabi Nuhu yace mai la asimal yawma min amrillahi illa man rahim الله أكبر yau ho babu wanda zai tsere ma al'amarin Allah sai wanda Allah ya ji kai yana hwadi dan yana gargama yana hwadi yana kame hujja Allah ya ce fa hala bainahumal maut sai wata kunwa katuwa kamar dutse sai ta gitta tsakanin shi da shi da dan kowa bai ganin kowa magana ta kare dan ya faka na minal mugraqin sai zaman to daga cikin durmiyu durmiyayyu an kashe shi dan shi na cikin shi dan shi na cikin shi Allah ce da zai tserar da wani da ya tserar da ɗan annabi Nuhu. Ɗaya kenan, labarin annabi Hudu bai zo mana ba, labarin annabi Salihu bai zo mana ba, labarin Musa da Fir'auna bai zo mana ba, dukkansu da suka yi butulci, suka yi kakaki da suka kiya, suka ki bin Allah subhanahu wa ta'ala yaya suka kwashi. mutanen annabi hudu ba da mutanen annabi salih mutanen annabi salih dan kati yanda Allah ya yi su hoto na hoto suka yi ga Allah wai suka hoto wai suka hoto wai annabi ya ka- ya kawo ya kawo mutanen ya kawo Allah a buga ku duba yanda tantirin kafirci inda ya kai su kun san me aka halakar da su iska Allah ya aiko musu rihin sarsarin atira أما ثمود فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما
kaga wa'annan wanda Allah subhanahu wata'ala ya aiko ma iska ta dinga ciccala su waɗanda suke cikin gari waɗanda sun huta za a ta yaƙi da Allah wasu suna hauda kaya za su tahi kamun su huta sai suke ga kamar irin wannan guguwa ta taso tana ɗaukar shara da leda da miye tana yin sama sai suke ga "Wuu, mutane a sama leda a sama ta suke ko wasu ledodi ne iska ce ashe su ne da raƙumunsu Allah ya maido su gida sai su zo wuf a tsakan a cikin ƙasa kawawar su yaka shi kenan Allah ya gama da su labarin wannan bai zo maka ba mutanen annabi hudu mut- midan salih yana nan abadi a- a a saudiya hanyar riyad midan salih gurin Allah ya ce tamshuna fi mana- ma- ma- manasika hako mas- eh, masakinahum kuna ta yi kan guraren su yana nan a yanzu haka yana nan mutane wasu in suka je suna gani amma annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana ziyarar wurin midan salih gurin sunan gurin akwai waɗanda suka je suke ba mu labari akwai abubuwa na al'ajabi a gurin da irin wasu kaya nasu na da kan wasu tsahin tukwanansu kan wasu gidaje kan wasu mai gashi nan wanda Allah ya halakar da su su kuma ha mutana na buhud da suka yi suka yi suka yi mala'ika Allah ya aiko ya musu kyaliya da asuba ka san kyaliya kyara kawai da asuba mala'ika ya ce musu kai shikenan duk su mutu duk sun mutu shikenan asbahu baritina alal rukabi mayitina rugugume suna a mace gaba ɗaya kawai kyaliya tsawa ɗaya an sun mutu gaba ɗaya labarin nan bai tarar da mu ba shin labarin annabi lut da mut- mutane ayyukan da suke yi na mutanen annabi lut aikin da suke yi na asha labarin su bai tarar da mu ba ya suka kwashe da suka yi ja'in ja da Allah sun kai labari ba su kai labari ba Allah ya aiko Jibril da ya daga ƙasar gaba ɗaya aka jirkice garurrukan za ka gawa nuri an ce wajen gari tara ne region tara gaba ɗaya aka ɗaga su aka jirkice su gaba ɗaya bancin an jirkice su sun ma'amtar na alaihim hijaratan min sijjid Allah ya ce muka musu ruwan duwal wasu na wuta ta daddabe wurin an jirkice su gaba ɗaya la haula wala quwwata illa billah to da aikin da mutanen salihu suke yi da aikin da mutanen hudu suke yi da aikin da mutanen annabi lot suke yi da aikin da mutanen annabi nuhu suke yi dukkansu sun gama kai a shirka dukkansu mushrikai ne sun gama kai amine a shirka kai labari na kusa-kusan nan na musa da fir'auna yaya fir'auna ya kwashi fir'auna ya sha fir'auna bai sha ba allah ya halakar da shi da shi da rundunar shi gabaki daya wanda da ƙarshe ma shi fir'aun ta yi shi Allah ne ko ba haka bane yayi da'awar rububiyya shi yake kashewa shi yake rayawa shi ne kaza shi ne kaza da ƙarshe yaya namarud da Allah ya aiko mai annabi Ibrahim ƙwari aka aiko mai kamar sauro ɗaya ta shiga ta zagonye kan shikenan muharin mutuwa shi ke ga ya sha ko bai sha ba to Allah yake tambayin mu a wannan aya wai dukkan wannan labaru na duniya da irin yadda aka kwashe da irin yadda ya aiko annabawan shi ma'aika yadda suka yi kira zuwa ga Allah mutanen suka kiya sun sun tsira ko ba su tsira ba kun shi magana inda take shine afalam ya hade lahum shin labari bai tarar da su ba kam ahlakana qablahum min alqurun nawa muka hallaka tun gabaninsu na daga karnoni in an ce karn cycle santan shekara guda yan cycle ko santan ko ko nawa ko trois generation ko to shine karn da larabci yamshuna fi masakinihim suna zuwa guraren su duk suna ganin irin abubuwan da suka yi suna ina Allah ya halakar da su Allah ya gama da su waɗanda sun yi mu ƙarhi in ƙarhi muke shi sun yi mu ƙarhi akwai waɗanda zamanin annabi Musa wanda da da ya tura mutanen shi gurin su ma amalikawa da ya je ya fada wani san wani guda kamun ya hudo ya ci wuya da aka aika Yushau da Khalid su je su yi bincike akan wannan mutanen su zo annabi Musa Allah ya ce su je su yaƙe su su furta su daga birnin wannan na Ariha za a zo a- su zamna na Musa da suka je suka gano suka shiga gidan wani sarmayi bai yi ba mai ba arme ma suna kekkewa suka rasa kohol huta kawai ko ina duwatsu ne ta suke shi katanga ce katanga ce ya zo har ya isko su a gida ya ɗauko su a hannun shi kamar tattabaru ya kawo su gurin sarki ya ce sarki kalli wasu irin mutane da kunnuwa irin namu kuma suna magana ana yi a hada kowa yake zawa iya lekawa ka duba kai irin wannan mutane ya za ka yi da su da suka butulce ma Allah ya suka kwashi suka ce mu mutanen annabi Musa ne ya aiko mu mu bincike ku za mu zo mu yaƙe ku ku za ku zo ku yaƙe mu to ku je ku zo ku je ku zo aka sako su suka tahi annabi Musa ya ce to in aka zo kal duk abin da ku gani ka ku gaya ma kowa ku gaya min da fari da aka zo biyu he suka shiga gari ɗaya ya zo gurin annabi Musa ya gaya mai abin da suka gano daga cikin gari daga an tambaye su kaka garin ce wai wai ina ina mu ina mutanen wannan ai ba za mu iya ba suka duk suka ruɗe garin mutane suka har suka huto cewa annabi Musa kai Musa mu ba ma tafi ba mu ba ma je ba a kullu wannan katin suna wannan gurin fadhhab anta wa rabbuka فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا ku قائدون duba mummunan maganar da mutanen annabi Musa suka gaya mai. Sha suka yi, ya Musa, ilna lan nadkhulaha lalle mu ba zan mu shiga ba wannan garin ma da mu fiha a kursuna ciki. Ku je da kai da rabbuka ubangijinka ku yi yakin. In kun hudda su fa inna dakhilun sai mu je mu shiga. Sun ji tsoro. Amma ya ta kwashe musu, Allah ya halakar da su. kowa ya je ya gani yan hituna minal jibali buyutan aminin wanda za su duka katon dutse su kwarkware su kwarkware nan ne gidansu kai yanzu dan karamin dutse ma mai ton ɗaya in ya faɗowa zai iya hudda shi daga wajenmu ka gani baya yiwuwa saboda haka babu wanda ya isa ya ma Allah butulci ya kwashe lahiya to abin da za ku duba a nan gurin inna fi zalika laayatin li ulil nuha Allah ya ce lalle a cikin wannan halakar da su da aiko ma'aikan wannan da suka butulce suka ja'irce Allah ya ce akwai ayoyi alamomi li ulil nuha da ma'abuta hankula sai Allah ya ce mi walaula
ولولا
kalimatun كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى Allah ya ce wa laula kalimatun sabaqat min rabbika rabbika ya Muhammad in ba dan wata kalma ba da ta gabata daga gurin ubangijinka lakana lizaman aida tuni an musu azabai wa ajalun musamma da wani al'ajali ajali lokaci musamma na musamman wanda ya gabata in ba dan wannan ba lakana lizaman to wannan ma- ma- ma- ka- ma- eh, ma'anarta walaula kalimatun sabaqat min rabbika wa ajalun musamma lakana lizaman kun ji maqsudul ayat in ba dan kalma ba Allah yayi umarni ya ce ba zai halakar da annabi eh, al'umma annabi Muhammad ba al'umman nan ta karshe sai tashi kiyama sai busa ta karshe kaga Allah yayi alƙawari ko kuma ya ba mu lokaci wanda sai a shi kowa zai kare mu yanzu al'umma ta karshe to tuni Allah ya yi wannan alkawalin ita ce kalmar da ta sabaka da ta da ta na gurin ubangiji in ba dan an yi ta ba Allah ya riga ya yi ta a cikin kudurar shi ya yarda ya yi wannan to da tuni an shafe mu me yasa saboda dukkan wannan al'ummomi da muka zana kaɗan daga cikin su laihin da suka yi aka shahe su daga doron duniya a yanzu ana yin shi a yanzu ana yin shi wannan laihin ku duba duk laihin da suka yi gaba ɗayansu dukkan wanda muka zana tun daga farkonsu tun daga annabi nuhu ko da hazawa annabi musa hazawa isa da suka da, da- da suka ce ma dan allah ne to a yanzu ma kai a yanzu ma akwai wanda suke da awar rububiyya suka ce su allah ne ma gaba ɗaya ko babu akwai mutanen da suka ce su allah ne ko in wani zunubi ne ka ka karanto a cikin tarihi a da wanda suka yi al'umma Allah ya shahe su a duniya don kal a yi wannan abin to a yanzu a cikin wannan al'umma akwai shi ana yin shi kenan in ba don wannan kalmar ba wata kalma ce wanda Allah ya yi alƙawari cewa ba zai kashe mu ba sai lokaci kaza ajalin musamman Allah ya ambata ajali lokaci wanda yake abin ambato sai wannan lokacin ya zo za a shahe mu in ba dan wannan ba kalmar da Allah ya yi alƙawari ai lakana lizaman da tiri azaba ta gama da mu kai bincike duk azabar da ka gani duk bannar da kaga sun yi da shirka da bautar wani da irin tsahe-tsahe da duk abinda suka yi Allah ya halakar da su a yanzu ana yin abu la haula wala quwwata illa billah sai Allah ya ce mi فاصبر لحكم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى
to wannan aya tana haƙurƙurta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam tana haƙurƙurta shi bancin Allah ya gaya mai irin abubuwan da suka huce gaba ɗaya da irin mutanen da suka yi abin aka halakar da su to sai Allah ya ce fasbir ala ma yaqulun ya kai Muhammad ka yi haƙuri akan abin da kahuran nan suke faɗi a kanka menene suka faɗi sun ce mahaukaci ne sun ce ɗan menene ɗan tsahi ne ko sihiri ne yake sun ce boka ne sha'irin sun ce mawaƙi ne sun ce boka ne sun ce menene kala kala kalma ta ƙabe da wadda ba ta da kyau sun jefa mai Allah ya dinga ba su amsa daki daki daki wa ma huwa bi kahin ba ba ba dan ba boka bane ba wa ma huwa bi qawli sha'ir ai ba faɗan mawaƙi bace ba kawai da ƙarshe aka ce tanzilun min rabbil alamin an sabko shi ne daga ubangijin talikai Allahu kai daga jinka karatunka ayoyin qur'ani su larabawan da suka kasaita a larabci sun kasa kawo aya guda tarkibin aya guda ka san wannan ba magana ba magana bashar bace wasu suka ce ai magana bashar ce mutum ne yake mai imla'i yana rubutawa sai yake hutawa shi ya zo ya wadi wasu kuma ce a kawai bashar ne tsari ne na mutum kawai basharu wasu ko suka ce wani ne bashar yake gaya mishi ga shi nan dai barkatai babu irin ya huce a ce lasta mursalin kai ba ma'aiki ba ne a ce majanun mahaukaci da ya je tafi haka yi suka shuna mai wawayensu da mahaukata suke jiwon shi suna ihu suna lasta mursalin kai ba kai ba ma'aiki ba ne kai mahaukaci ne har suka fasa mai diddige sun tai da shi da bawan shi kwararren bawan shi da suka shigo cikin jejin nan na tsaye cikin duwatsun wannan sai mutum ya je garin taif a saudiya zai ga wasu irin duwatsu wasu irin jeji zai san lalle lalle allahu fa'alu lima yuridu na so ga shigen shi a nan cikin cikin alome tudun menene ake ce mai ko abalo alado to kamar wannan kuma yahi wannan yahi wannan duhu duk in kai nasa tsaukuwa ta haɗa yake nan ba a ganin ta irin wannan guraren subhanallah Allah yake tambaya annabi me kake so a halakar da su gaba daya sun bakanta mai rai sun jenye shi sun yi kaza sun yi kaza a halakar da su gaba daya yace arjullah an yakhruj min aslabihim man ya'budu kawai abin da nake so in sun kiya kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ko zukatan su tayi tsatsa abin da suke ko ina roƙon Allah ya huddo daga tsatsan su wanda zasu bauta mushi shi yasa zaka ga sahabbai mafi yawan su mafi yawan su wasu uwayen nasu kasurgumin kafurai ne daga kana karanta hadisi kaji an ce radiyallahu anhu yarda Allah ta bata a gare shi shi sahabin shi kadai to baban shi imma kahuri ne imma ba a san bayan da yake mashahulul hal ne amma kaji an ce radiyallahu anhu ma saboda ai cewa za a yi an wani bin wani ko daga wani dan wani sai aka ce yarda Allah ta bata a gare shi ba a ce bai yarda Allah tabbata a gare su amma ka ji an ce anhu ma a hadisin to da shi da baban shi duka musulmi ne amma aka ce anhu to shi kadai saboda bin ma kahuri adda eh ya mutu a kahurci in bai mutu ba a kahurci kana adda Allah shirye shi amma ya mutu a kahurci ba baka baka mai adda to haka annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ra'afa tausayin shi yayi addu'a Allah ya huddo daga tsatsan su wanda zai mushi bauta wanda zai zai wanda za su bauta mushi to haka al'amarin yake tahiya fasbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke jihonka da shi da abin da suke kulla ma na sharri da irin sammu da suka ma da irin kaza da irin kaza da irin kaza yanda aka cuta ma sahabbai yaɗanda kamun mu samu wannan la ilaha illallah muhammadun rasulullah in ka duba tarihi ka duba sira sai ka zub da hawaye don tausayin mutanen nan yanda suka yi yanda suka yi haƙuri da cutar kahurai yaɗanda suka tsaya tsayin daka akan duk cutar da aka musu sai ka zub da hawaye in kana da tausayi kuma duk da wannan annabi ya ce su sahabban shi ne kun san Allah ya zaba mai sahabbai mu kuma aka ce mu ƴan uwan shi ne Allah ta muna cikin ƴan uwan Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wata rana Rasulullah ya ziyarci shuhada Uhud ya huto daga shahidai na Uhud sai ya fara kuka yake kwalla suka ce ya Rasulullah me yasa kake kwalla yace ishtaqatu ila ikhwani nayi shauki daman banga banga ƴan uwana ba sai suka ce ya rasulullah na hannu sahabatuka wa ikhwanak mu ne sahabbanka mu ne ƴan uwanka annabi ya ce la ku sahabbai na ne kawai amma ikhwani ƴan uwana qaumun ya'tuna ba'di wasu mutane ne za su zo bayana ba su ganni ba ba su taba gani na ba amma su gaskata abin da nazo da shi Allah ya ce annabi ya ce mu ne ƴan uwan shi Allah ta muna cikin ƴan uwan shi sallallahu alaihi wa sallam fasbir ala ma yaqulun kai hakuri akan abin da suke faɗi sai mi kuma وسبح بحمد ربك قبل قبل طلوع الشمس وقبل غروبها
ku duba da kyau wannan aye wannan aye malaman tafsir sun mata fassara guda biyu wasabbih bihamdi rabbika kayi tasbihi wasu malamai sun ɗauke ta akan tasabihin kawai wasu malamai kuma malaman tafsiri sun ce a'a ana bayani ne akan sallah kayi tasabihi to in ka ɗauke ta akan tasabihi wasabbihi bihamdi rabbika kayi tasabihi da yabon ubangijinka qabla tulu'i shamsi kamun hudawar rana wa qabla gurubiha kuma kamun bacewarta wa min ana illaili haka tsatsakin dare fasabbih kayi tasbihi wa atrafan wa atrafan nahar da gehe na rana la'allaka tarda dan a yarda da aikin da kai ko dan a yarda da kai in ka dauke ta akan tasbihi alqaul alawwal ta masu tafsiri sannan kuma tasbihin wannan kala kala ne wanda ya tabbata a sunna wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo mun da shi akwai hadisin Aisha wanda tace annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan yin wannan tasbihin a cikin ruku'i da cikin sujada iya yawan yin shi ko shi kaɗai ka ɗauka ka yi tasbihin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne subhanaka Allahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli iya yawan yin shi a ina a cikin sujada da cikin ruku'i in ji Aisha hadisi sahihi a cikin Bukhari subhanaka Allahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli Aisha tace ya ta'awwalul Qur'an iya fassara Qur'ani ne saboda Allah ta yi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru fasabbih bihamdi rabbika subhanaka allahumma wa bihamdika wastaghfirhu allahumma ighfirli yu'awwil alquran yana fassara qur'ani wannan tasbihi ne bukhari ya rawaito shi da hadisi ingantacce sannan kuma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim annabi yace mine kalimatani khafifatani ala lisani thaqilatani ala almizan habibatani ila rahama kalmomi guda biyu subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim kawai in kana yawan faɗi kana tasbihi ne ga ubangijinka subhanallah wa bihamdi subhanallah alazim wani bai san ma abin da kake kalmomi guda biyu yace masu sauki a halshe masu nauyi a bisa mizani lokacin da za a auna ma ma'auninka kuma wanda suke soyayyu masu soyuwa gurin Allah subhanahu wataala Allah yana son su subhanallah wa bihamdi subhanallah al'azim tasbihi ne shi ma sannan kuma akwai tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar shi ma ya tabbata sahihi ne tasbihi ne na annabi na Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ga tasbihin da Aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin shi so uku ko da yaushe bayan sallar alfijir bayan sallar asuba annabi yake cewa subhanallahi bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsi wa dinata arshihi wa midad kalimatihi ko da yaushe bayan sallar asuba annabi yana yin shi so uku dukkan wannan tasbihat ne tasbihi ne wanda suka tabbata tasbihi ne tasbihi ne wanda zaka yi tai fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfir amma ba ka je ka kirkiro ba wani tasbihin ka sabo full ka zo ka kirkiro ka kirkira ka ce a gani na a dinga yin kaza shi ma tasbihi ne kamar su salatu tasbihi salatu tasbihi diwa daga cikin malumai dullu malumai sun tayi akan bid'a ce ba ta da tushe hadisin ta bai inganta ba bai inganta ba bid'a ce saboda haka a je a yi bincike akan hadisin salatu tasbihi in ka duka kai sa tasbihi goma sha biyar ka taso kai goma kai kaza hadisin ta maudu'i ne ma wasu fi mustalah al-hadis aka ce dorarren hadisi ne wanda kirkiro shi aka yi baya da tushe shi dai ga hadisai ingantattu wanda suka kawo mu tasbihi yanda ya kamata mu yi ma Allah subhanahu wata'ala an fahimta da kyau ko to wannan qaulul awwal ce fada ce ta farko ta malaman tafsiri sai malaman tafsiri al-ulama tsani suka ce a'a wannan ana bayani ne akan sallah lokacin sallah inda Allah ya ce wasabbihi bihamdi rabbika ka yi tasbihi da yabon ubangijinka na farko menene yace qabla tulu'i shamsi qabla tulu'i shamsi wata sallah ce kamun kamun kamun rana ta bullo kenan salatul fajr ta huto anan ko wa qabla gurubiha kuma kamun haduwarta wata sallah ce wa qabla gurubiha la'asar za a ɗauka saboda ai ba ba ba ba ba wannan bace ba a ta'akid ne aka yi a can sannan kuma aka ce wa min ana illaili a tsatsaki wani yanki kisim na dare kai ta sabihi wace ce a wani yanki wani salloli ne a wani yanki na dare magariba da isha sai kuma Allah ya ce wa atrafan nahari da gehe na yini ƙareshin gehe wata sallah na'am azhar daga ita yini ya kare gehe na yini gehe biyu ne a ledogu na yini la'asar da magariba ai magariba daga ya hada ta hada ne gehe ne na ciki magariba ita kuma la'asar kuma gehe ne na waje to ita anan ta tabbata ta akidi ne a can waccan kaulikin da aka ce wa min ana wa min ana layli ita ma magariba ta shigo nan gurin kuma qabla gurubiha ha illa ta'kidi ne malamai suka ce an yi ta'kidin magariba da ita da sallar la'asar saboda muhimmanci kun san hadisai da yawa sun zo a kansu salatul maghrib salatul isha da salatul ishi kuma salatul asr to wannan kenan wasu malamai sun tayi akan ana nihin sallah wasu malamai sun tayi akan ana nihin nafsu tasbihi shine ake nihi kowace kauli mutun ya dauka daidai ce don mufassirin ne ingantattu suka ta yi a kan shi wallahu ta'ala alam sai Allah ya ce mine ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى
kaga wannan tun daga fasbir Allah wane ne yake gaya ma Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ga abin da aka ce ka yi kuma hallo aka ce wala ta muddanna ainaika ila ma mata'ana bihi ka shedi kakka me ka ganinka ka dinga tsinkayo kawai abin da ke hannun jama'a abin da muka jiyar da su daɗi azwajan irirrika na jin daɗi na dukiya azwajan ba ba, ba mata kaɗai ba mata sun shiga ciki amma dai da dukkan komi azwaji ne komi ka gani a duniya zauji ne bi ne komi ne ne hatta da itace bi ne mace da namiji ne za ga dauki dogon yaro za ga bi ne da mace ne da namiji namijin bai diya ومن كل زوج خلق ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون kaga wannan aye wa min kulli shay'in Allah ya ce daga komi khalaqana zawjaini muka halitti kukul biyu ne don ku hankalta komi kuful ne hatta da itace kuful ne biyu ne iska wannan akwai mai tsahi akwai mai zahi komi in ka duba biyu ne ruwa akwai mai zartsi akwai mai gishiri biyu ne komi ne ne ka duba duk itace dauki misalin dabino ga inda maza ka gane dabino mai aihuwar mace namijin bayya aihuwa wani wani kura yake yi kawai sai an ciro wannan kurai an zo an kakkaba a jikin ɗiyan dabino tukwana dabino yake nana wannan bai isa ba shine mine kilili kili kili doki ne kilili kilili sai an mai kilili sai an mai kilili ku duba wannan ya ishe mu ai abin abin al'ajabi icce ne wa ɗaya sai ya ɗiya ɗaya kuma sai wata kubba kubba kura ce kawai a ciki sai an kakkaryo an kakkaba ma ɗiyan wannan an sa tabarma an naɗe ba su so a yi ruwa an yi wannan tukwana da binin zai nana komi Allah ya halice shi biyu ne shi kadai ne Allah Allahu samad qul huwallahu ahad shi ɗaya ne kun ji wannan sura wannan sura wadda ta kawo sifal Allah gaba daya wani sahabi kullum in zai ma mutane sallah sai ya karanta ta tukwana ya ƙara wata sura an gotu sai suka ka ƙarin shi gurin annabi ya kirkiro hima ai bid'a ina bid'a ba ta da kyau yace ya rasulullah suka aka kirayo shi kai kullum in zaka yi sallah sai ka karanta qul huwallahu ahad tukwana ka yi wata sura yace ya rasulullah haka nan ne to annabi da bai tabbatar da shi ba to ta zama bid'a to sai annabi ya tabbatar da shi kenan ta zama mi sunna ce in kana so kai sai kai yace mai me yasa yace ya rasulullah santa nike wannan qul wallahu ahad santa nike saboda siffal Allah ce kun san abinda annabi yace hubbuka iyyaha adkhalaka aljanna san da kake mata ya sa ka aljanna san da kake mata qul wallahu ahad shi ɗaya ne Allah shi ɗaya ne amma komi biyu ne komi biyu ne kulli shay'in biyu ne wannan sai da wannan amma shi qul huwallahu ahad ga ya musu Allah shi kadai Allahu samad Allah wanda ake nufa da bukatunka gani heshi as-samad wanda yake amsa bukatu lam yalid bi aifa ba wa lam yulad ba aihe shi ba wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba ya da sa'a ko daya ba ya da sa'a promotional Allah ba ya da promotional eh ko a ce wannan ya tsara na ne tare muka yi dandali a ina lam yakul lahu kufuwan ahad fa'al lima yurid mai aikata abin da ya ga dama to kaga shi Allah shi ɗaya ne kuma inna Allah wutirun yuhibbul wutira Allah wutiri ne shi ɗaya iya son cikar aikin ku sallolin ku da dare ya zama ɗaya iya son wannan to haka al'amarin yake tafiya sai yace mene wala ta mudanna ainaika ila ma mata'ana bihi azwajan kada ka leka idanuwanka ka dinga kallon abin da muka jiyar da su dadi na nau'i nau'i na kayan alatu minhum daga cikin su zaharatul hayati dunya wannan dan jin dadi ne ado ne na rayuwar duniya linaftinahum fihi dan mu fitine su da shi kenan duk abin da aka baka an baka ne dan a fitine ka da shi a ga ka dora shi daidai ka sa shi inda Allah yake wata ruwaya tana cewa talakawa sai sun shiga aljanna shekara arba'in wani mai kudin da shigo ba ana can ana bincika shi shekara arba'in tsakaninsu da shiga shi aljanna ana bincika shi daga ina ka samo ina ka sa su biye daga ina ta zo ina ta shiga ana can ana bincika su linaftinahum dan mu fitinin su wa rizqu rabbika khairun wa abqa arzikin da ke gurin ubangijinka shi yahi alkhairi kuma shi yahi wanzuwa yahi dadewa zai zamna hal abadin abada amma a nan gurin ma inda kum yanfadu wa ma inda Allahil baq duk abin da ke hannunku karewa zai yi abin da baya hannunku igo ke gurin Allah shine wannan wanda zai tsaya dukiyar Allah ba ta karewa dukiyar ta Allah ce ku roke shi sai ya baku فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mana a cikin wani hadisul kudisi ya bayina da dai na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljannanku ƙamu fi sa'idin wahidin suka tsaya a guri guda fa sa'aluni suka tambaye ni sha'anin zancen dukiya ne da arziki a ce tun daga na farkonmu annabi adam har na ƙarshen mutane wanda za a halitta da na farkon aljannu iblis da na ƙarshen aljannu wanda za a halitta duk a tattara mu guri guda fasa'aluni kowa ya tambayi Allah abin da yake so iya abin da zuciye ka taraya ma da kwakwallo ka kace a baka a baka fa ataitu kullu wahidin minhum mas'alata in ba kowa abin tambaye shi ka duba irin abin da zaka iya tunani Allah a bani jirgi dubu a baka taniya malala gashin tumkiya ko gashin akuya a baka wani ya ce a bani gonakai eh wani gona zai tambaya wani kuma shanu fulani kowa abin da yake gani na dukiya ya Allah a bani zinariya cikon kaza a bashi wa ataitu kullu wahidin mas'alata annabi yace Allah yace in na ba kowa abin da zai tambaya ma na ƙasa zalika mimma indi wannan ba zai rage ba abin da ke gare ni na dukiya in ji Allah illa kama yanqusul makhyat idza udkhila al-bahr sai kamar yadda allura za ta rage in aka tsoma ta cikin kogi aka tsamo ruwan da ta rage shi ne ya ragu a dukiyar Allah. Duba gani, dukiyar ta Allah shi yake ba wanda ya ga dama, ya hana wanda ya ga dama. Mu koma gare shi mu tambaye shi duk abin da muke so. Aisha take cewa ku tambayi Allah shi in nahal, ku tambayi Allah katanar takalminku. katanar takalminku kai roki Allah kai ya raba ka da katanar takalmi akwai abin da ya hukumiya kana tsakar tayya takalmin ka ya cire kuma annabi ya ya hana tayya da takalmi daya dole ka huda duka kai ta ja sai ga baka jin daɗi ko katana komiye mai dama Allah subhanahu wataala to nan shine Allah yake ce ma annabi ya bar leƙawa ya bar kallon wannan abubuwan wannan mai gushewa ne dan an arzuta wani an arzuta wani duniya ce Allah ya ba kahuri ya ba mumuni ya ba kowa amma a lahira kahuri bai da rabo duk abin da ya baya da rabo satin da ya wuce muka ce Allah yana arzuta Muhammadu da Ibrahim kuma yana arzuta Jean da Kullot da Jacob babu Jacob a musulmi Jacob ne so duniya ba komai bace a gurin Allah haka za ka yi sai Allah ya ce wa amur ahalaka bis salati wastabir alaiha
واستمر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى
abin da ake so da kai kawai wa amur ahalaka bis salati ka umurci iyalanka da sallah ana sa yaro yayi sallah idan ya kai shekara bakwai a tarbiyya ta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam zaka ga wasu mutanen dan san addini yaro bai kai ba shekara bakwai an fara matsa mai yayi sallah sai ya wayi gari abin ya kosa mai ko kuma a janyo shi tiri-tiri a zo masallaci da shi malamai suka ce ana zuwa masallaci da yaro amma mu mayyazi wanda zamna ya zamna ba zai tashi ba ba kawai ba ka zamnar da shi ka shiga sallah shi kuma ya shiga kokoyin shi ya shiga dumin shi duk ya hayyace ku a cikin masallacin ya cuta ma masallata ya hana ku nutsuwa alhali nutsuwa wajibi ce a cikin sallah ya shiga nan ya huta nan ya tura wannan ya ma wannan wannan ka cuci kanka da ka zo da yaron kuma ka ɗauki zunubin wanda ka hana nutsuwa a sallah ka ajiye salula su ɗauka ko kaga wannan bai kamata ba annabi ta a shekara bakwai ake umarnin yara tarbiyya ce ta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam idan baka bi ta ba kuma zaka sha wahala yaro ya kai shekara bakwai za a fara umarnin shi muru auladukum bi salatil sab'i ku ku umarci yaranku da yin sallah in sun kai shekara bakwai wa dribuhu li ashr ku fara ba su kashi in busu ba sallah in sun kai shekara goma haka annabi ya tsara mu tarbiya amma yaro karami ka ga wai kai uba san addini kake ka janyo shi ka kawo shi masallaci ya fitini mutane gashi kai ka fitini mutane ka samu zunubin wanda ya hana nutsuwa a cikin sallah kai ji kake addini ne kake yi kan addini ne ka koya mai in koya mai za ka yi sai ka bar shi a shekara bakwai malumai suka ce yaro mu mayyazi zamna na zamna kalkata shi fayyata shi har ka zo ka ɗauke shi wannan an yi rahusa a kai shi amma ba kowane yaro ba kuma wastabir alaiha ka yi haƙuri a kan umurtarsu da yin sallai da yawa za ka samu uwaye sun ƙosa sun hwasa da suna yi sun hwasa sai musiba istiba a kansa annabi nuhu shekarar shi nawa yana kira dubu ba hamsin ya kosa Allah ne ya dora ma kai uba wasabir alaiha i hakuri akan sada su tsalle i hakuri ita yi kawai hatta ya atiya kal yakin wa abudu rabbaka hatta ya atiya kal yakin bauta ce kake na ubangiji biyan haƙƙi ne kake na Allah ka bi ka yi ta bauta Allah hal mutuwa ta zo maka sannan kuma al-mukallaf mukallaf ala gairi mukallaf ka'ida ce fiqhiyya wanda yake mukallafi an dora mai aiki ka tashi da asuba misali ko ka tashi da la'asar ko ka tashi da wani lokaci wani yana barci a kusa da kai to an dora ma aikin ka tada shi saboda shi gairi mukallaf ne rufi alqalam ala salata an dauke alqalami akan uku daga cikin su da kai mai barci har ya tashi to shi ya barci an dauke mai alqalami kai ka tashi mukallaf ne kai an dora ma ka tada shi dole ka'ida ce fiqhiyya al-mukallaf mukallaf ala ghairi mukallaf an kallafa ma aikin shi wastabir alaiha to duk wannan abubuwan da ake faɗi kai la nas'aluka rizqa Allah ya ce bamu ce baka wani arziki bamu tambaye ka ba wani arziki ba sai ka biya ka kun yi gwamnatin da ba ta bukata ishora ishora take komi takardar LBU da takardar wacece da patent da da da tax da da menene kudin menene TVA yanzu TVA komi akwai ta duk duniya ce yin TVA la haula wala quwwata illa billah a ko ina TVA TVA TVA to shi ubangiji la la nas'aluka rizqan ba mu tambaye ka wani arziki sai Allah ya ce nahnu narzuquk mu ne za mu arzuta ka arzikin ka wanda zaka ci Allah ya dau garantin shi shikenan tunda Allah ya dau garantin shi abinda ake so wa amur ahlaka bi salati wastabir alaiha ka umurci mutadiyanka ya'yanka iyalinka da sallah kuma ka dawwama ka yi haƙuri akan umurtan nan tasu wal aqibatu littaqwa ka sani duk ƙarshe na masu tsoron Allah ne sai Allah ya ce ni وقالوا لولا يأتنا بآية من ربه أو لم تأتهم بينة ما في السرب
waƙalu suka ce laula ta atina ayatun min rabbi ai dan mi aya alama ba ta zo mu ba na cewa kai annabi ne daga gurin ubangiji a gaya mu ayoyi su zo daga gurin ubangiji mana a walam ta atihim bayyanatu ma fi suhufil ula Allah ya ce ai hujjoji da suke cikin littattafan mutanen farko ba su zo musu ba yanzu waɗanda muka karanto tun daga farkon karatun dukkan wannan labarin kai zauwa annabi kanshi aya ce ko ba aya bace zauwa annabi kanshi annabi karshen zamani aya ce babba sai mi gaba
ولولا ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخذل قل كل قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أتاه صراط سوي ومن اهتدى Allah Allah ya ce walau anna ahlaknahum lalle mu da mun halakar da su bi azabin da wata irin azaba min qablihi tun gabanin shi gabanin wannan wa- wa'azin da sauransu da bayani da buga misali laqalu da sun ce rabbana ya ubangijinmu laula arsalta ilaina rasulan da ka aiko mu mu ma'aiki mana da ka aiko mu mu ma'aiki ka gaya mu kaza kake so kaza bakka so da ka gaya mu mu ai da ba mu yi ba wannan abun da ka arsalta ilaina fa nattabi ayatika aida mun bi ayoyinka ya Allah min qabli an nadillaka mun mu kaskanta wa nakhaza mu ji kumya a kaskantar da mu a sa mu cikin azaba Allah ya ce ha ai an kawo muku gaba daya kul ga ya musu kullum mutarabbisun mu duka muna dakatawa ne da ku da su fatarabbasu ku dakata dai dukkan wannan ayoyin da aka muku idan har ku yarda ba fasata'lamuna man ashabu siratus sawi sannu za ku san suwa ke kan hanya ta daidai wa manihita da kuma suwa ya shiryayyu za ku sani yaushe ne ranar kiyama daga nan muka zo karetin wannan sura mai albarka muna roƙon ubangiji abinda muka fassara a cikinta Allah sa albarka a ciki Allah sa Allah ya bamu ladan gaba ɗaya da mu da masu saurare za mu kama sura sabuwa wadda ake ce ma suratul anbiya suratul anbiya na'am سورة الأنبياء عليهم السلام مكية وهامئة وإحدى عشرة آية بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون wannan sura suratul anbiya an ambace ta da suratul anbiya sura mai suna al-anbiya annabawa me yasa aka dasa mata wannan suna wasu malamai sun ce saboda ta kawo kissoshi na yawa daga cikin annabawa a cikin wannan sura za ku ga akwai sura akwai kissa ta annabi Musa da Harun akwai kissa kamar inda Allah ya ce walakad atayna Musa wa Harun a cikin ta zamu je cikin ta za ku ga akwai bayani na annabi a alaran ne zai janyo ayi hallo za mu je muku cikin ta za ku ga ta zo da kissa annabi Ibrahim walakad atayna Ibrahim rushda duk a cikin ta a cikin wannan wannan sura bancin wannan da yawa daga cikin annabawa a cikin wannan sura za mu ji labarinsu ta zo da labarin annabi yaƙo ta zo da labarin annabi ishaq ta zo da labarin annabi nuh ta zo da labarin annabi lut ta zo da labarin annabi dawud ta zo da labarin annabi suleiman ta zo da labarin annabi ayyub da annabi isma'il da annabi idris da zulkifil ta zo da labarin yunus da nun ta zo da labarin zakariya da ɗan shi yahaya ta zo da labarin annabi isa ɗan maryam duka a cikin wannan sura za mu ji labarinsu shi yasa aka ambace ta ai sunanta suratul anbiya wadda ta kawo labari na annabawa sannan kuma wasu malaman tafsir suka ce a suratul zikir sura ce ta zikir ana ce mata suratul zikir saboda tana ambatan zikir da dama ambato na Allah subhanahu wata'ala ayoyi da sauransu ayoyin ta 111 a wata ruwaya aya 112 abinda babban abinda take karantarwa wannan suratul anbiya tana karantar da mu da annaba wannan gaba daya suna kira akan abu guda ne amma ku duba ku gani kabilolinsu sun bambanta garurrukansu sun bambanta zamaninsu ya bambanta yanayin mutanensu yanayin yanda suke ba zo muka ga adawa da samudawa kattan wannan da su da mu ɗaya ne yanzu mu ma a nan gurin ka duba ko wasu mutanen hallau ƙasa ne ko ba haka nan ba ne to su wannan ɗibga ɗibga malam babu ta ɗaya je kano da gudu ya so bai gaji ba a cikin su mun gama da su ka gani ƙato zaka gan shi kamar ya yi shekara arba'in goyon shi ake ɗan jariri ne mun gama da su to duka irin wannan abubuwan ta kawo labarinsu to dukkan yanda suka rarrabu amma sun haɗu a kan abu guda kowannensu kira yake a kan tauhidi kowannensu kira yake kada a yi shirka domin Allah baya son shirka kowane annabi a cikinsu kira yake yana faɗi duk wanda ya shirka ya mutu yana shirka to zai dawwama a cikin wuta hal abadin abada kenan kiran tauhidi shine Allah ya aiko annabawa su yi su nesanta da shirka su koma ga Allah subhanahu wa ta'ala sai dai kawai za ka ga hukumce-hukumcen ne yake bambanta wani bi wannan a cikin shari'ar shi in an yi kaza sai an yi kaza za a wanke wannan a cikin shari'ar shi in an yi kaza sai saboda shari'a manhaji program na rayuwa Allah ta yi wa kullun ja'alna minhum shir'atan wa minhaja kowace jama'a mun sanya musu dastor ɗinsu statute ɗinsu da reglement interior na shari'a nasu na annabin kuma mun sanya musu shari'arsu da manhaji na rayuwa za ka ga a waccan shari'a wanda ya yi misali wanda ya taɓa najasa in ya fara wankewa sai gurin ya yi jini amma a shari'a wata in ka sa ruwa ka goge shi kenan shari'a ce kawai ta canza akan wani abubuwa da yawa za gani mu Allah ya haffafa mu abu da yawa Allah ya haffafa mana to haka al'amarin ya ta yi dukkan yanda sai kai a rarrabe sun yi kira ne akan tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim iktaraba lin-nasi hisabuhum ai lissahin mutane ya kusanto wa hum fi ghaflatin su kuma suna cikin rafkana mu'uridun suna bujurto da markan rafkana menene lissahin da ya bujurto ya kusanto tashin kiyama shine lissahin ya kusa ko bai kusa ba akwai yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana alamatu sa'a alamomi na tashin kiyama akwai subura akwai kubura alamatu sa'a alamomi na tashin kiyama subura kananan kusan a ce ma dukkansu sun bayyana kusan a ce haka nan dukkansu kananan sun bayyana menene yayi saura kubura kin alamatu sa'a al-kubra alamomin tashin kiyama manyan su kuma su goma ne kuma annabi ya ce in ɗaya ya bayyana ɗaya bai ya daɗewa zai bayyana za su zo ala tatra successivement haka za su zo in ɗaya ya bayyana ɗaya bai daɗewa zai bayyana malamai sun kai sun kawo akan wanne ne fari aka ce hudowar rana daga yamma daga ka tashi da tsaye kaga ta hutowa daga nan ta huto daga nan magana ta ƙare alama ce ta tashin kiyama akwai hudowar naqatu salih taguwa annabi salih wanda yanzu da muka ji labarin ta kaɗan labarin annabi salih da suka tambaye shi abu suka ce sai wannan dutsen ya yi naƙuda ya aiko taguwa mai kama kaza mai kama kaza kamar mai kan doki mai wuyan raƙumi duk da suka wani kuma ta dinga bin gida gida tana ba mu nono Allah ya roki Allah aka yi kuma suka ki bautawa sai Allah ya halakar da su suka da ɗanta kuma ɗan nata ya tsere ya shige koma cikin dutse ya koma cikin kakashi tun da daga ta hutu ko to wannan taguwar za ta huto in ji annabi alama ce tashin kiyama babba sannan da bayyanan mahadi bahadi mahadi wani ne zai bayyana a gaba dare ɗaya Allah zai shirye shi ba wannan mahadi mahadin ba da suka bayyana ha ba su bane ba wannan duk makaryata ne shi zai bayyana zai yaƙin musulunci da kyau mutane za su bi shi za su gamu da annabi Isa alaihi salam a manaratul baida a manara farar manara a Isra'il a nan za su gamu nuzul Isa ranar da Isa zai sabko Isa ɗan Maryam zai sabko ai su kiristoci ta suke sun kashe shi lokacin da Allah ya ɗauke shi har zawwa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kiristoci suna cikin ɗimuwa ba su san baya ina ne ya shiga gida da gudu ɗayansu ya shiga ya lalubo shi aka sa mai huskar tashi ya hudo
ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا بالكتاب لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا
من رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
a nan za mu dakata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana ya shahe shi daga cikin zukatanmu an ce lokaci ya yi sai sati na gaba inda rai da lahiya Allah ba mu iko yi ya Allah muna roƙonka don girman zatinka don iyawarka don kai ka sani bu mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zama sobin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ko mun dacinta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadinta ya Allah ka kama mu zuwa ga abin da kai kake so ya Allah ya Allah ka shiryar da mu ka shiryar da iyanmu Allah ka shiryar da matanmu Allah ka shiryar da duk mai neman shirya ya rabbal alamin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين